بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، منا تتوناوا a cikin منظومة القواعد الفقهية wallafar Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi rahmatullahi alaihi wannan shine turmi na biyu kenan a cikin wannan tattaunawa takaitacciya daga wannan masallaci mai suna Masjidu Darul Hidayati wa Ta'lim dake nan Buwari a yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja zamu tashi fadin malamin wa min qawaidish shari'ati wa min qawaidish shari'ati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru wa min qawaidish shari'ati daga cikin ka'idoji sanannu a shari'ar musulunci at-taysiru samar da sauki fi kulli amrin a cikin duk wani al'amari nabahu ta'siru wanda wuya ta shige shi eh wannan ka'ida ce ita ma muhimmiya ka'idatu taysir suna cewa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir lallai duk wata wahala to tana jawo sauki almashaqqatu tajlibu taysir wasu kaidoji ne guda biyar da ake rakkabawa ya kamata kowa ya rike su ta farko ita ce al'umuru bi maqasidiha wanda muka ji al'umuru bi maqasidiha al'amura duka lissafin su yana tafiya tare da niyoyin su ita ce ta daya ta biyu al yaqinu la yazulu bi shakki al-yaqinu la yazulu bishakki abinda ake da tabbas a kansa ba a kauda shi da shakka ta uku ita ce wannan al-mashaqqatu tajlibu at-taysir al-mashaqqatu tajlibu at-taysir kunci yana jawo sassauci ta hudu shine ita ce ad-dararu yuzalu duk wani abu mai kawo cutarwa a ka'idar shari'a kauda shi ake tabbiyar kuma ita ce a wace ma tabbiyar ɗin al'adatu al'adatu muhakkima ko muhakkama da ana iya cewa haka al'ada al'adar mutanen waje ko mutanen gari abin lura ce ana amfani da ita tana zama doka ina ji wannan ko a kuma loma kuna da shi ko barista al'adatu muhakkima da sos ne na na shari'a na dokoki to wannan kaida ta almashaqqatu tajlibu at-taysir kamar da Allah yake faɗa inna ma'al usri yusra lalle a cikin kowane kunci akwai sassauci da ke biyo baya kamar da Allah kuma yace ma yuridullahu da yaj'al alaykum fid-din min haraj ubangiji baya nufin ya sanya muku wani abu mai kunci a cikin addini haka yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana son sassauci ne gare ku baya son kudata muku waɗannan ayoyin daga cikin su aka rakkaba wannan ka'ida ta al-mashaqqatu tajlibu at-taysir duk wani abu da ya zama ya kuntata to zai jawo ai sauki daga nan ne aka samu ka'ida ta al-ittirar wato mutum idan ya ji yunwa a daji ya ci mushe ko ya ci wani abin da ya haramta ko kuma har ya ɗauki abin da ba nashi ba in ya ga abinci a gona ɗan itace ya ɗauka ya ci in ya ga mushe ya ɗauka ya ci har ma ya guziri daga nan ne aka samu da waɗannan ƙa'idojin wato duk abin da ya ƙunci to za a juya shi zuwa wani abu da zai samar da sauƙi saboda haka ne aka sassauta ma mara lafiya cewa ya bar azumi in ya samu lafiya sai ya yi daga baya saboda haka ne aka sassauta ma mai ciki da mai shayarwa cewa ta bar azumi sai ta rama daga baya ko kuma ta ciyar a mazhabin ibn abbas da yake mazhabi ne mai rauni amma mazhabi mafi ƙarfi shine cewa duk wanda ya sha azumi don wata larura ko uzuri to abin da ke kanshi shine ramuwa wannan shine abin da qur'ani ya ambata fa'iddatun min ayyamin ukhar ba za a tafi zuwa ga wani abu wanda ba ramuwa ba sai ga wanda ba zai iya ramuwa ba in ka rike wannan to ka rike ka'ida gaba da cewa duk wanda ya sha azumi dan wani uzuri to ramuwa ne akan shi namiji ne shi ko mace ba za a ce yayi wani abu akasin ramuwa ba sai in ba zai iya ramawa ba shikenan to saboda sassauci akai haka saboda sassauci da shari'a take da shi aka ce matafiyi ya yi ya aji azumi aka ce matafiyi ya kasurin sallah saboda sassauci da shari'a take da shi ta ce rukunin zakka zakka rukuni ne a musulunci ko amma ya faɗi akan duk wanda bai da kuɗi aikin haji rukuni ne jiba wajen ambatar rukuni ya aikin haji ta zo ya zo da wani zance mai tsanani wanda yake nuna kaman ba sani ba sabo walillahi alan nasi hijjul baiti Allah ya ce Allah ya daura ma duka mutane ba ce ya lazina amanu hujjuwa duka mutane kaman kowa aka ce Allah yana tabbatarwa da mutane cewa kowa ya je ya kira su kuma Allah a ƙarshe ma cewa man kafara fa inna Allah gaminu ala alamin duk wanda yake zuwa kawai to ya ya butulce yayi kafirci amma kuma a ciki sai aka ce man istata'a ilayhi sabila sai wanda ya sami iko da ba dan an ci sai da sami iko na ba da an shiga matsala miliyan goma ne za ka same ta yanzu sai dai kama hanya da kafa tun yanzu shi sa da da annabi ya ce Allah ya ce ku je ku yi aiki haji wani ya ce a fi kulli ami ya rasulullah kowace shekara na biyu shi san ya ce ina mai tambaya na ce ga nan ya ce ku daina irin tambayoyin inda na ce fi kulle amin da shi kenan ya zama wajibi ko kana da kudi ba za ka iya duk shekara ka je aikin hajji wata yanzu yawan al'ummar musulman duniya ta ina za a yi accommodating ɗinsu a makka a duk waɗannan kwanakin yanzu ma da ake accommodating mutum miliyan ɗaya miliyan biyu har zuwa miliyan biyar in banda Allah ya taimaki 'yan makka ma suna da hankali da abin ba zai yi ba ka kadaran da irin Najeriya ake wannan taron ai wata ranar sai an wata shekarar ko za a ce bana ba za a yi ba za ce wannan shekarar ba zai yi ba ce national grid ya ya ya ya kare ne ko ya lalace ko ya me wallahi musta'an to a taysir dishi ya kawo wannan a taysir shi ya ja daga salloli 50 aka ce a mai da su biyar aka yi ta ragewa aka yi ta ragewa har suka zama guda biyar saboda at-taysir na fata mun gane wannan saboda at-taysir aka kawo ka'ida cewa idan mutum ya yazo ya riski liman yana sallah ya sallaci abin da ya samu ya rama sauran daga baya fama wajatun fasallu wa fatakum fa'atimu in da ba da haka sai a ce to duk wanda ba a fara sallah da shi ba to bai da wannan sallah sai dai ya je ya nemi wata ya je at-taysir shi ya kawo aka kawo taimama ce wanda bai samu ruwa ba ya taimama a madadin alola tayi al'ummomin da ba su da wannan saukin wato dai in ka kalli addinin musulunci gabaki daya zaka ga wannan ka'ida ce jauhariya a kansa duk abin da yake na ibada ne za ga ya zo da sassauci abinda mutum zai iya ba tare da ya shiga kunci ko damuwa ba kowane mutum zai iya yin sallah biyar ba tare da ya takura akan sauran ayyukan shi ba kowane mutumin da yake da lafiya ba yi da olsa shekaru ba su kama shi ba sai yin azumi a shintala ko talatin a cikin watan ramadan ko mun zafin da yake a garinsu ko mun rashin abin hannun da yake da shi wani ma zai kai azumin bai da abin buɗe baki amma wannan ba zai hana gobe ya yi ba saboda ba abu ne da zai gagare shi ba to duk wannan yana tafiya ne akan ka'ida at-taysir musamman shi azumi din ai a cikin shi ne bayanin da Allah ya kawo cewa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra saboda haka aka halasta cewa koda wata ramadan ne da dare zaka iya zuwa gun iyalinka al'ana bashiru fal'ana bashiruhunna ba laifi da an ce kata kwata babu wata mu'amala aka halasta aka halasta cin abinci da daddare fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ka kadara inda an ce tun daga ran da aka wata ramadana ba za a sake cin abinci ba sai an ga watan shawwal ba dare ba rana a ce shine azumi malam musulunci zai yi da haka ba zai yi ko a ce wata ɗaya ba za ka ci komai ba daga sahur da za ka yi na farko sai abincin sallah na ranar shawwal da sallah da safe ai mutuwa za a dinga yi to amma sai aka yi sauki aka ce to da dare a ci abinci da rana ne azumin kawai to to duk waɗannan ƙa'idun sa tafiya ne tare da at-taysir saboda at-taysir aka ce liman idan yana mutane limanci kai kuntata musu ya sauƙaƙa ya karanta wal fajri ya karanta sabbi halataka hadisul gashiya ta isa qul huwa falaki da nasi ya isa saboda ya sauƙaƙa wa mutane saboda at-taysir aka ce bashiru wa yassiru wala tunaffiru bashiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru in za ka karantar da mutane za ka musu wa'azi ka sauƙaƙa musu ka tausasa musu murya kar ka zama mai kunci saboda yasir Allah ce manzo sallallahu alaihi wasallam walau kunta fadhal ghalidal qalbi lam faddu min hawli kai in ka dauki da wannan kaida tana shiga cikin komai to kuma haka ake so ka dinga sata a application din duk abin da za ka yi na rayuwarka ka zama mai sauki mai tausasawa a kasuwancinka samhan idashtara wa samhan idza ba'a ka zama mai sauki a cikin mu'amalarka da iyalanka mu'amalarka da makwabtanka mu'amalarka da ɗalibanka mu'amalarka da kwastomominka a ko'ina sai ka kai ma Allah ya sauƙaƙa maka ƙa'ida ce muhimmiya jiddan saboda tsoron kada a guje mata annabi ya tankiya yake cewa ma sha da hada dina ahadun illa galabu ba wanda zai ɗauki addinin nan yana yin shi da zafin kai ba ce sai addini ya galabace shi ba zai iya ba saboda haka jama'a ƙa'ida at-taysiru ƙa'ida ce muhimmiya ƙwarai da gaske sharhinta yana da yawa amma yana fata mun fahimci abin take nufi a dunkule cewa ana so komai a sauƙi to kuma wannan sauƙin bai nufin ka canza abin da addini ya bude shi ce ai an ce an ce addini addini yusrun haka ma mutane suke cewa ai addini yusrun mutum ya faɗa haka kalimatu haqqin wa yuridu biha batilan ya faɗi magana ce ta gaskiya amma yana so ya kawo wata barna alal misali addinin musulunci ya ce wa mata su rufe jikinsu ya nabi kullum da nisa'ika azwajika wa banatika wa nisa'il mu'mina yudna alaihin min jalabiyin zalika adna ayi urabna fala yubai ka ce matanka da ƴaƴanka da matan mu'minai su lulube jikinsu wannan shi yafi kusa da a gane su cewa mutanen kirki ne kamammu ba za a cutar da su ba su sa jilbabi su rufe jikinsu gaba ɗaya za su fita yanzu wannan shi ne abin da shari'a ta karantar don kina jin zafi za ki cewa to ai addini da sauƙi bari kawai in cire in sha iska to ko za ki sha kun daru jahannama a shaddu harra to a nan ba za ta yi aiki ba kamar jiya da ɗan uwa malam barista ya mana ne mana magana ne game da waɗannan ƙa'idojin duka kamar da muka faɗa farko ana tsamo su ne daga shari'a ba a rakkaba su don su saba wa shari'a don su saba wa shari'a to suke ta kawai za a yi kuma gani domin duk wannan ai intaji ne na malamai da suka yi istikira'in shari'a to ba za ka kawo wani abu da ya yi contradicting shari'an ka a karba ba wannan ƙa'idojin duka malamai ne da suka goge suka kalli nasoshin ƙur'ani da hadisi sai suka tsara ƙa'idojin don a yi sauƙin fahimta addinin to kaga babu mahallin ka kawo wata ka'ida da kai kuma za ka yi amfani da ta ka saba wa abin da aka sani a addini to anan ba za a karba ba saboda haka ba daidai bane wata tafi ta tsirara ta ce ai addini yana da sauki addini yana da sauki kwarai da gaske amma saukin da ya miki shine ki lallaba jikinki wannan shine saukin da addini ya miki yace wa min qawaidish shari'ati at-taysiru fi kulli amrin na bahu ta asiru duk abin da aka samu wani kunci a cikinsa to sai a zo sai a samun mashi da hanyar da za a samu sauki mutum ne zai kafara ba yi da abin da zai ciyar nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi kana da kaza ya ce babu kana da kaza ya ce babu da aka kawo abinci nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka dauki wannan abincin ka je ka ce da kafara yace to wa zan ba duk garin nan ba wanda ya kai talauci nabi ce to ka je ka ci a gidanka shine kafararka haka an samu mai sauki sauƙin da aka ce mutu shine je ya ci a madadin kafararsa walaysa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'attirari walaysa wajibun a abun da zaka aikata ba wajibi bane bil iqtidari in yafi karfinka in ka kasa iyawa wannan ita ce kaidan at-taqatu manatu taklif iyawa samun dama shine farfajiyar a daura maka doka duk abin da baka samu damar shi ba to dokar shi ta fada a kanka kamar da kuma misali da aikin haji aikin haji yana zama wajibi ne ga wanda ya samu kuɗin da zai je kuma ya samu lafiyar hanya da lafiyar jiki da guzuri wanda bai je ba baya cikin manista ba ilai sabila azumi yana zama wajibi ne ga wanda da madana ya riske shi yana mazaunin gida yana da lafiya yana da karfin da zai iya yin azumin karfin jikinsa zai iya yin azumi idan ya kasa to bai hau kansa ba mara lafiya ba zai iya ba mace wadda take jinin al'ada saboda buƙatuwar jikinta zuwa ga energy a lokacin da al'ada kuma jini na zuba ba ta da energy aka ce ta bari ba ta da tsarki ba ta da energy wanda duk ba zai iya yin abu ba to bai hau kansa ba kai da baka da kuɗi talaka zaka ba ta hau kanka ba wanda ta hau kan shine wanda yake da nisabi to shine walaysa wajibun bi dari babu wajabcin aiki idan ya idan baka da kudura wala muharramun ma'attirari sannan kuma abinda ya haramta a gare ka bai haramta ba ma'abtirar a sanda kake cikin halin bukata matsananciya kamar famanittura ghaira bagin wala adin fala isma alaihi mushe haramun kullu ajidi fa huwa alai muharram wa tsayma ya tsamo illa ya kuna maita mushe haramun alladhi haramun da sauran abubuwan da aka haramta amma wanda yake cikin ittirar to zai iya ci saboda yanzu da cin haramun da kuma wato itilafin rayuwa to mafsada ce guda biyu kamar wancan ka'ida amma mafsada mafi karanci shine ya ci haram din so da sai ya ci haram dan ya rayu to irin wannan ce kamar misali yanzu a ce kana da kuɗaɗe a wani kamfani ko wata hukuma da kai musu kwangila kuɗi sun ki fitowa an ce sai ka ba da cin hanci ba da cin hanci haramun ne kudinka kuma miliyan 300 sun makale in baka je ka an so su ba jarinka ya kare da kai da iyalanka da wanda suke karkashin kamfanoninka shikenan kun shiga cikin recession kun shiga cikin damuwa an karya ka ko to yanzu wanne ne ya fi maka sauki ka bayar kawai ko dama ana jira ya kosa ya bayar ce ka bayar kawai in baka bayar ba kayi al'akhadhu bil azima amma da a ce a madadin kanka ne kai kadai sai kai al'akhadhu bil azima din amma a madadin shareholders da sauran stakeholders a kamfanin ka to yafi sauki ka bada cin hancin kai Allah isa misali ne kawai nake so a idan abu ya zama baka da yadda ka iya to al-ittira haka kamar abinda zai zama wani mara lafiya ana buƙatar in za a yi mishi magani sai an ga tsaraicinsa kaga ganin tsaraicinsa haramun amma kuma an tarsa su zuwa ga a mai tsirara a mai tiyata ko a duba al'aurarsa ko al'aurata to yanzu wannan buƙatar ta magani wanda maslaha ce kuma ta dole to ta fifitu akan batun rufe al'aurar na? zai mutu kadar bi kadar amma za a yi iya iya bukata kawai ba iya bukata kawai ba a tsaya ai yana zai zai kawo mana ita kullu ma zurin ma ad-darura bi qadri ma tahtaju ad-darura walaysa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma at-tirari wa kullu mahdhurin ma ad-darura bi qadri ma tahtaju ad-darura wa kullu mahdhurin duk wani abu da yake haramun ma ad-darura in ya zama dole abdarura shi ne abinda in ba a aikata shi ba za a samu talab za a samu asara ta rai ko ta dukiya ko ta duka biyu to sai a aikata bi kadri ma tahtajuhu darura amma da gwargwadon bukata iya bukatar da ake da shi shine a kalli al'auran na rabin minti to da rana an yi yanan to ya isa ko a sa abin skana kar kuma je ana ta bidiyo kuma ana yadawa cewa ga al'aurar wani ma ana mishi tiyata kaga ya wuce bukata ya wuce bukata kuma in a bukatar babu bukatar sai ka taba kai likita to ka taba iya gani ne in kuma tabawan iya tabawa ne ko babu bukatar sai ka jagwalgwala ko mun gani yaka dole sai mutum ya zama yana kiyaye waɗannan ka'idoji a cikin abubuwan da yake kai kuma mai karantarwa ko mai fatawa kai ma ka kiyaye ka kiyaye da abin da kake faɗa da yadda kake yin bayananka. ka wajen waɗannan wa kullu mahzurin duk wani abu da yake haramun ma'ad darura idan ya zama da larura bi kadri ma tahtaju darura za a faɗa da gwargwadon a bukata anan shine har kalmar kafirci ya halasta mutum ya fadi dan ya tsira ransa walakin man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wanda aka tirsasa masa ya fadi kalmar kafirci asali in yi riko da azima ya ki fada aka kashe shi yayi shahada to wannan shine azima wato daukan abu mai girman kenan amma kuma shari'a ta ba mutum dama ya dauki ruksa ya dauki sassaucin shine ya fada abinda kafirin suke so ya fada dan su bashi da ransa to wannan ya halasta yayi haka dan ya tsira da ransa domin kiyaye rai yana da gaskiyar alkuliyatul khams kamar yadda kiyaye addini yake ciki to in mutum ya zabi kiyaye ransa to yayi yayi a wannan yanayin yayi riko da ar-ruksa kenan to ya halasta gare shi an sama cikin sahabbai su Ammar sun yi haka ko kamar yadda aka sani sai yake cewa watarji'ul ahkamu lil yaqini fala fala yuzilu shakku lil yaqini shine mun fade ta a baya kaidan al yaqinu la yazulu bi shakk a wala watarji'ul watarji'ul ahkamu lil yaqini hukunce hukunce suna komawa ne zuwa ga yaqini da yaqini ake yin hukunci yaqini shine ilmul yaqin ko ainul yaqin abinda ka gani ko abinda ka sani a ilmance haka yake duk abinda ya wannanci wannan wato abinda zama shakka ko a tunanina ko marin jayin zato ba a hukunci da shi musamman game da hudud na shari'a ba a hukunci da abinda ba yaqini ba idan ana so a kawo mutum a ce ya yi shagiya dole sai da shaida ko ya yi zina dole sai da shaida ko ya yi kisan kai dole sai da shaida tabbatacciyar shaida wadda ta tsira a bisa ƙa'idojin shari'a da aka sani a gurin masu aikin shari'a idan ba da haka ba to ba za a taɓa itilaƙin sunan wannan hukuncin a kan shi ko a zartar da wannan hukuncin a kansa sai an samu yaƙini akan abu ake gina hukunci da shi fala yuzilu shakku bil yaqini ba a lil yaqini shakka ba ta zuwa ta kawar da yaqini al yaqin shine misali ka san cewa kana da alula ilman yaqiniyan ka san kana da alula to kuma can an jima sai kai tunanin anya ko dai nayi tusa nayi ko ban yi ba to yanzu wannan shakka ne ko to daga wannan din Allah ba ta kare ba Allah tana nan da tabbacinta domin ta yaƙini har sai an samu yaƙini irinta da ya tabbatar da cewa an yi rihi sannan zai kaudaita ba ka ba kana nan da alurarka idan ka yi yaƙini kuwa to shikenan ko da akwai ragowar ruwan ma bai bushe ba na alula amma kana da yaƙinin ka yi tusa shikenan Allah ta kare saboda haka sai an tabbatar da yaƙini sannan ake canza hukunci ba a canza hukunci da shakka muka rike wannan zaka fita daga da warwara da yawa wanda mutane suke sa kansu a cikin hukunce-hukunce da mas'aloli wal aslu fi miyahi na tahara wal ardi was thiyabi wal hijara wal aslu fi miyahina al aslu fil miyah at tahara ruwaye da sakwatanci kenan go ruwa a Hausa Kano bai da jam'i ismul jam'i ne amma a wasu sokoto suna cewa ruwaye a cikin fasaha su irin ta sokoto a ruwaye dukkaninsu masu tsarki ne al'aslu filma'i shine maddatun ne ɓahiratun mutahira duk inda kaga abin da ake ce ma ruwa to mai tsarki ne sai dai in ya tashi daga sunan shi na ruwa an mishi idafa an ce ruwan wani abu ruwan wanke-wanke, ruwan kwata, ruwan wankan jego, ruwan sama, wannan, wannan izafa ba ta da tasiri a ko? Ba ta canza shi ba. Ruwan rijiya, ruwan sama, ruwan kogi, duhan sunan shi ruwa, domin yana faɗan kawai jinsi ne, yana faɗan sos ɗinsa ne ko? Ana nufin ruwa wanda ya tashi daga gama garin ruwa. ruwan magani ruwan shayi ruwan miya ruwan kaza to in dai irin wannan ya tashi daga mutahhir zai tashi daga tahir idan maddar da ta canza shi zuwa wannan sunan ita ma gair tahira ce amma idan tsahira ce yana na matsayin tsahir ɗinsa misali yanzu ruwan shayi tsahir ne ruwan miya idan abin da ake miyan da shi tsahir ne ita ma tsahir ne ruwan wanke-wanke tsahir ne amma ba zai zama mutahhir ba domin ya tashi daga sunan ruwa so in dai sunan shi ruwa to mai dahara ne yana daga cikin tanattu'i wato zafin kan addini mutum ya ga ruwa ya ce ba zai amfani da shi ba saboda wai bai san meye a ciki ba to ai baka ga meye a ciki ba abin da kake da yaƙini shine wannan ruwa ne amma baka san wani ya amfani da shi ko wani abu ya shiga tunda dai baka gani a ciki ba to yana na a matsayin shi na ruwa an ka zo masallaci ka ga drone an aje na ruwa wani sai ya ce shi ba zai amfani da shi ba sai ya ɗiba a famfo ni ya ga za ka ce a malam wannan ai ya daɗe a nan wajen ko shekarar shi biyar a nan sunan shi ruwa in dai ba a ga wani abu da ya shiga ya lalata shi ba sunan shi ruwa na fata mun gane kai malaman fiqh ba suna ganin ma kama a shafi'iya koda koda wanda dabbobi suka sha ne kama a ce shanu ko tumaki sun zo sun sha ruwan a randan masallaci wannan da ya saura sunan shi ruwa yanzu domin su ma suna da tsarki duk dabba da ake ci tana da tsarki miyan tana da tsarki saboda haka koda ruwa ne wanda su'urul abin nan an'am wanda ko raƙuma ko shanu suka sha hain da sunan shirwa to wannan ma ka'ida ce game da baharatul miyah al-tabi'iyya ruwa wanda yake yana nan akan ɗabi'arsa ta ruwa yana nan da colorless ɗinsa bai da wata kala sai kalar ruwa bai da wani ɗanɗano sai ɗanɗanon ruwa bai da wari go sai irin irin warin ruwa dama su ne guda uku ko abinda ake tabbatar da ruwa cewa yana nan ba kala ba wari ba ɗanɗano ba wani abu bai shiga gare shi ba in kuma wani abu ya shiga gare shi ya zama abin da ya shiga abu ne na ɗabi'a ɗabi'a ƙasar da aka ɗebo shi kamar yayi jaje-jaje saboda ƙasar da aka ɗebo shi jaje-jaje ce ko yayi wani abu makamanci haka ko yayi irin abin da muke cewa a Hausa mu ruwan gartsi ban san me ake ce mishi a nan zartsi to kuma gartsi muke cewa a Hausan mu ta guddiri to wanda zaka ji ya dan wani akasin ruwan dadi ko akasin ruwan dadi kaman kaman ka sha ruwan zanzan zaka ji shi da wani gartsi gartsi haka wani kaman dan gishiri mai mai zafi a tare da shi to wannan duka babu komai ko kuma idan ruwan teku ne ruwan teku wa tahuru ma'uhu duk da ruwan teku a ɗabi'ance ruwa ne mai mai gishiri sosai malaman kimiyya suna ganin wannan gishirin wani antidote ne gare shi da yake yake tabbatar da abin nan ɗin shi ittizan ɗinsa inda ba don wannan gartsin da yake da shi ba da abubuwan da suke mutuwa cikinsa za su lalata ruwan kuma iskar da ke tashi za ta sa annoba a cikin duniya shi yasa yake da wannan gartsin wannan cikin hikima Allah da iyawarsa ibn taymiya ya faɗi wannan a cikin annubuwat tun kafin malaman kimiyya su san mame me za su faɗi wallahu alam to sai ce a wal aslu fil miyahi na tahara wal ardi haka nan ƙasa duk inda ka ƙasa to mai tsarki ce inda sunanta ƙasa za a yi taimama da ita in dai ba a ga wata najasa a kanta ba tsawon a gari ne ko a daji kan titi ne ko gefen hanya in dai sunanta ƙasa to tana da ɗahara a bisa tsarkinta wasiyabi haka nan tufa hatta irin tufa da ake kawo shi gwanjo daga ƙasashen kafirai ko daga ƙasashen turawa ko ka je ka sai wani sutura ko a baka kyauta ko ka ara to in dai ka gan shi tufa haka ba gana jasa a jikin shi ba to mai tsarki ne in ka sa za ka yi ibada da shi sawa'un tufa ne da ake sakawa a jiki ko tufafi ne da ake amfani da shi kamar da duma sallah ko shimfidar masallaci ko tabarman masallaci duka a yadda take din da ka ganta al'aslu a fahara wal hijara hakanan duwatsu duwatsu da zaka iya koge da zaka iya tsarki da shi zaka yi istijmari da shi shi ma al'aslu fihi al-fahara karkace ka dauke shi sai ka wanki don ka da ruwa da ma kaga sai ka amfani da ruwan tun asali ko eh to amma wannan yana cikin ƙa'ida ta al'aslu game da waɗannan abubuwan wajen amfani da su. Ƙa'ida da muka bata ɗauta al'aslu fil ashiya'il ibaha, akwai wani istisna'i mai muhimmanci da malamai suka yi mata, shine ambatan mana shi a baiti na gaba wal aslu fil ibba'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha wal aslu fil ibba asali game da farji saduwa da diyamaci wal luhum da asali game da cin naman halittu dabbobi wan nafs da asali game da kashe rai kashe wani abu mai rai wal amwal da asali game da amfani da duk wata dukiya wadda baka raka mallake ta ba lil ma'sumi ga abinda shari'a ta katange dukiyar ta katange ran tahrimu hatu haramun aga al asli fil ashayil ibaha asali game da duk abubuwa an ce halas ne mana asali game da sa sutura yanzu irin wannan kalar halas asali game da aimaka design irin wannan da aka ma riga ta halas babu wani bana bukatun sai na samu wani dalilin ce to ya halasta mun aimin abin nan kwado da linzami ko zubin kaza iri kaza ko design iri kaza baka bukatar wannan eh babu a ce kawai ko hadisi ko Allah ya cika mal albani namu da yake ba mu labarin wai wani wani wani dan kalakata ne dan boko haram mata shi ta haihu sai aka kira wata tsohuwa aka ce ta wuce wankan jego an kala kato ya zo ce mata wai iya akwai aya ko hadisi ta ce me kake nufi dan nan ya ce akwai aya ko hadisi da ta ce in an yi haihuwa ke kakar mai jego ki zo gidana ta ce to dan nan ba ku ne malamai ba ina na san wani aya ko hadisi aka tafi shi hankali shi akwai akwai da ce dinga ba da tawar rashin kunya to al'asul fil ashi haka asali game da duk wani abinci da za a ci Allah ya ce ne kulumin tayyibati ma razaqnakum da abu inda ya tayyib ne wato an ci za a ji dadi zai gina jiki ko ya bada wani surplus na abin da ake bukata na protein ko abin nan ko ko carbohydrate ko duk wani bukata na abincin dan adam ko iron to kana iya kaci inda maka dadi a baki kuma in ka ci ba zai saka zawo ko ya saka ko ya poisoning ɗinka ba yana cikin tayyibati ma razaqnaku haka duk wani abu mai suna kulliya huzuriyatakum inda kulli masjidin ya halasta ko sai abinda aka yi istisna'i aka ce banda kaza banda kaza to waɗannan hukunce hukuncen na al-aslu fil ashiya'il ibaha to ba su shafi wannan abubuwan guda hudu ba bai shafi farjin ɗiya mace ba farjin duk wata ɗiya mace a duniya bai halasta gare ka sai in guda biyun nan ne a zuwa jihim au ma malakat aimanu shi kaɗai ne ya halasta da mutum kaga shi ne al'ibba shi al'aslu fihi at-tahrim duk wata mace a duniya da ka ganta bata halasta gare ka ba sai ta wannan hanyar guda biyu hakanan al-luhum duk wani abu wanda ake cin naman sa duk wani dabba to babu dabbar da ta halasta shi al-aslu fil lahmi laysa al-ibaha at-tahrim ne sai abin shari'a ta istisnai tace a ci dabbobin ni'ima ko guda takwas din nan samani azwajin min al-baqar isnayn wa min al-ganam isnayn su suka halasta azwaji na musamman ta azwaj raƙumi da raƙuma saniya da bijimi tinkiya da rago akuya da bunsuru su ne guda takwas da kuma kifi lahaman tsariya sannan sai kuma sauran abubuwan da ya tabbata cewa shari'a ta halasta su amma kawai misali yanzu a garinmu ko a ƙauyenmu muna da wani nau'in dabba kawai sai mu ce bari mu kashe mu kama ci ba mu da tabbacin ya halasta ko bai halasta ba kamar misali masu cin kadangare masu cin gafiya masu cin damu maciji da karema akwai masu cin karema wanda ya haramta karara a jihar mu ta Bauchi akwai wani wani yanki warji da ningi akwai masu cin kare a wajen habbuki suke na cin kare a shekara wasu kuma suna sallah kaga wannan wannan wannan iya shege ne fasikanci ne wannan to duk abin da zaka ci na nama idan ba irin waɗannan abin da aka halasta ba misali kaza ta halasta naman tsuntsaye in ba mikhlabin bane zi mikhlabin masu dagi ko masu tsinin baki ko jallala mai cin kashi ya halasta naman doki ya halasta naman jaki haramun ne naman alade haramun ne naman kura ya zo a cikin wani hadisi cewa ya halasta yana cikin abu dawuda kura kwarai kwa hadisi ne yana cikin sunan abu dawud ko a bulugul maram hadisin yana nan na jin kowa ya bulugul maram ana yi baka taba gana hadisin ba kerkeci zai kerkeci kenan kura babu abbabu shine kura ba ai kerkeci da kura ba abu dai bane addabu da shine an tabbata su sallama game da naman ta annabi ya ce halas ne amma ai sai in kana so duk abin da aka ce halas ne sai in yayi maka akwai mutumin da misali bai cin kifi wani bai cin naman agwagwa fulani galibin fulani kakanninmu fulani ba su cin naman akuya wannan kyalla ja akuya ba su ci sun ban mai yarbawa ba su ci ko wani komiya aka yi da naman akuya da ya haka ya ɗauko abincin zai gane kawai wani sai fara ma'amai amma fulanin da ne su ma duk sun lalace su ci su kai wallahi sun lalace ne sun na makawan mahauta ƙarar mahauci kome yana ci a ga mutum sahihi ne ko a jikin sani ya ko abinda baya ci amma mahauci zai ci abode ya ci abin nan mahaifa ya ci ɗan tayi duka yana ci duk abin da ake yarwa shi sai ya tsiransa ko ya balangunsa ko ya yi ragada da sai har ya siyo mutane Allah shiri mawuta eh haka haka ne duk abin nan din ruwa na mummukan ruwa ko gashi da kamar da Allah ya ce tastakhruju minhu lahman tariya kwado an ba a cin kwado saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a kashe kwado zakirin wannan kukan da yake yi tasbih yake eh asnafu ne kwari asnafu ne kwarai da gaskiya amma ni ba malamin microbiology bane ko biology ban san asnafu su ba akwai ta farfesa a ABU kula ka wannan magana sai na tuna ta kwararriya ce akan sanin kwado abinda ta yi kwari har duk duniya an san ta cewa mashahuriyar malama ce akan halittun kwado ya ta gaya mana cewa akwai kwado a Najeriya na sama da kala 60 eh kamar yawan kabilun yankin Abuja din nan ko ce to can ta matse miki ke da su na'am na'am na'am kifi wannan ai wannan ai abin nan ne khayal ne kawai mami wata da ake cewa kifi mai rabi mutum rabi kifi ai bai da hakika bai da hakika ba a taba ganin wannan halitta ba sai dai a cikin wahamin mutane cewa ko ta halitta mai rabi kifi rabi mutum duk muna yara ana faɗa mana cewa sai a ciro a yanka iya kifin a mai da iya mutum din zai ƙara tsurowa wannan legend story amma inda misali za a same shi haka misali da za a same shi za a duba to menene ya galaba a tare da shi shin mutum za a kira shi ko kifi za a kira shi in an kira shi kifi to za a ci in an kira shi mutum ba za a ci mutum ba idan ko ya ya rikice an rasa me shi to wani taka shubahat fa kada bra lidinihi wa irdihi amma ba na jin yana da hakika har yanzu scientifically a ce da gaske ne akwai wannan halittar tana rayuwa sai sai dai a cikin labarai da fina-finai da kissoshi ban sani ba gaskiya ka san discoveries na na science suna da yawa amma iya abin da na sani kenan ido yanzu in kuma wani zai mana browsing ko za a gani to mari mari babban kifi da ake cewa ko a science din ba da haka babu wani kifi rabi mutum rabi kifi ita wannan zaga har da nonuwanta sai ta kila hala aljana ce take yin wannan shiga is possible aljana ce kaga ba a can aljanu ko su ba kwado yana yin tasbihi dai ba dai babu abin da ya kai shi ba amma yana yin tasbihi kuma shi kwado yana ma da guba kwado yana da guba a jikinsa wanda in ka ci zaka iya samun wani poisonation zaka iya samun tasmin akwai akwai akwai suna da bambanci tsakanin frog da wani ɗan da toad ko suna da bambanci amma wannan ajegun 'yan kimiyyar biology ba ta shafe ni ba al'aslu wal'aslu fil ibda'i wal luhumi wan nafsi to haka nan rayuka kashe rai rai sawa'un na mutum ne ko na duk wata halitta mai rai haramun ne kashewa sai abinda aka halasta an halasta mu shugaba ya kashe mutumin da hukuncin kisa ya hau kansa an halasta mushi an halasta wa musulmai su kashe kafirai a halin jihadi kaga an halasta wannan an halasta wa mutum ya yanka ragon layyansa ko dabbar aƙiƙarsa wannan an halasta an halasta wa mutum ya kashe tsaka ko ya kashe duk wata dabba da ke cutarwa kamar ta cutar da shi kamar maciji kamar kunama kamar ire-irensu to waɗannan eh? Cinaka shi mana cutarwa ya shiga, cinaka da kuɗin cizo da sauro suna cutarwa, duk za ka yi kashe su. Ai kashe sun ma shi ya fi maka zaman lafiya ko? To duk waɗannan su ya halasta a kashe su, amma haka nan kawai rai ma'asumi wanda bai man kuma ba haramun ne kashe shi. Ko da misali a ce kawai wata ‘yan halitta ce take wucewa, wata ɗan ƙwaro ya fito haramun ne ka kashe shi haka nan kawai bai cutar da kai ba haramun ne. Wani annabi ya taɓa kashewa Allah ya mashi ya mashi tankiya ko? Eh, wani annabi ne? Annabi, annabi waye ne kashe tururuwa? Annabi Suleiman ne? Shi ba kashe su ba, akwai wani annabi da maza sai sai ba da labari a cikin ahadisul anbiya cikin Bukhari. Ina jin ko ba mace annabin bane a wurin cewa wani annabi ya kashe wasu bayin Allah kwari Allah ya mashi Allah ya ce mashi dan me zaka kashe su? Saboda ka ba kyau kashe rai ballantana kuma ran mutum. ran mutum shine mafi girman abin da in ka kashe shi to ka shiga magana Zala sallallahu alaihi wasallam yake cewa na roki Allah madaukakin sarki ya rangwanta ma wanda ya kashe rai da zalunci Allah ya ce fita batun wannan magana hadisin cikin sahih muslim shi sa abun ibnu abbas yana cewa abu biyu ne idan mutum ya mutu yana yin su in ya shiga wuta ba zai fita ba shirka da kisan kai sai kisan kai jama'a wannan da ya zama mai arha din nan ba karamin zunubi bane mutane suna wasa da shi dama annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi wanda imamu ibnu majah ya rawaito yace karshen duniya za a wayi gari kisa zai yawa sabai suka ce me kake nufi da kisa zai yawa ce za a wayi gari hatta yaqtular rajulu akahu wa yaqtular rajulu jarahu wa yaqtular rajulu ammahu wa yaqtular rajulu ibn ammihi za a wayi gari mutum ya kashe makwabcinsa mutum ya kashe kaninsa mutum ya kashe kanin babansa mutum ya kashe kazin ɗinsa abokin wasansa ta sabai suka ce to amma me ya faru da mutanen wannan zamanin annabi ya ce za a cire hankula daga kwalansu zama ba su da hankali a shugabantar musu da wasu wawaye wanda ba su san abin da suke ba amma kuma wawayen suna tsammanin wai su sun san abin da suke annabi sarkin jawabi kenan zama mu da muke rayuwa mun gan shi ko yanzu guda nawa ne aka samu labarin mutum ya kashe ɗaninsa ko ɗansa ko ɗan makwabta don kawai za a bashi wasu 'yan kuɗi ko don an ce ya yi tsayafi guda nawa ai ba su kirgu ba annabi ya ce har ma mutum ya yi kisa wanda aka kashe bai san laifin da ya kashe shi wanda ya kisan bai san me ya yi ba me yasa ya kisa Allah ya ƙara annabi daraja ran nan naga wannan abin ƙarar a wata fira da 'yan sanda suka yi da wani mutum a Kano ya yi kisan kai da aka tambaye shi wannan abin ya fada shi wannan mutumin da kuka kashe shi mai yi muku yace ni ba abin da ya muku wallahi yadda annabi ya fada bil harf haka ya fada ko sai sai dai kawai annabi salati ce to ya aka yi haka ka kashe shi sai ce a to ai saboda an ce dan anguwa kaza ne mu kuma ya anguwan mu muna fada da yan anguwa su shi aka ya kace shi akwai abin da ya muka yace ni ba abin da ya muku kuma ya kashe shi eh mutane suna wasa da girman haƙƙin jini girman haƙƙin jini ba ƙanƙani ba ne Allah ka tsare mu so da dukkan rayuka ma'asuma ne shi za ka ga sauran abubuwa ana iya kondonin kuskure idan an yi sallah an samu rafkannuwa za a gyara ta da rafkanuwa idan mutum yana azumi idan ya ci abinci da kuskure ruwa ta sha ga sakwatawan ya ci ga banza amma shi rai ba a kashe shi da banza rai ba a kashe shi da banza idan mutum ya baka amanar dukiya idan aka samu talaf ba za ka biya ba amma idan aka baka idan ka je ka kashe mutum da kuskure ko da kama da kuskure ko ko kama da ganganci da yake cewa ko ya zama kuskure ko mansalauta baya tafiya banza wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yasrif ko fala yusrif fil qatl innahu kana mansura ko da ganga aka ko da kuskure aka kashe maka dan uwa ba a kyalewa sai an biya diya sai an yi kafara biyun nan sai an yi su ma ba kisasi saboda girman wato hurumin rai to na ƙarshen su shine wal amwal da dukiyoyi dukiya ba a cin ta ga banza sawa'un dukiyar da baka mallaka ba dan ka ganta haka sarara ko an baka dama ka shiga cikin ta sawa'un personal ce ko public dukiya al'umma ce ko dukiya wasu ɗaiɗaiwa mutane haramun ne ka ci ta sai in ta halasta gare ka ta hanyoyin halasta ta hanyoyin mallaka ko kyauta ko ka gada ko a baka izini ko a yi maka alfarmarta sawa'un ta wannan hanyoyin sannan za ka ci amma dan an baka ajiya ko an baka bashi ko an sa ka a cikin dukiya kai ka gudanar ko an yi maka wani abu makamancin haka ko an maka alat na kuskure kawai mutum ya ce wallahi shi ya ma bai da kuɗi a yi haƙuri kawai ya yi bulokin lamba ba haka mutane suke saboda rashin imani ba mutum ya zo aikawa da lamba op ya kuskuren lamba kawai faɗo lambar ka da next ya kira ka da Allah a taimaka da ya kuskure da wani ma sai ya ce ka dauki dubu daya ka dawo mai da dubu hudu to shikenan amma sai ka kashe wayarka ko kai blocking din shi saboda zalunci haka mutumin da zai tsinci waya nan da nan ya cire sim ya ce ko kuma ya ce mutumin to zai zan baka sim ɗinka amma ni gaskiya waya ina so Wani wani irin rashin hankali ne ke da mutane a jiko a kotu saboda zalunci ko musulmi ne da ka ji ba mutum ya ma alad da kuskure na dubu ɗari kuma ya ce ya baka dubu goma ka ce baka yadda ba wai sai dai hamsin hamsin daga baya ka ce ma sai dai kai casa'in shi goma daga baya kuma kai bulokin ɗin shi haba jama'a kuma an jima ana maganar shugabanni mutum ya sa baki ya ce shugabanni ba su da imani shi yanzu wani ya da imani yanzu wanda ya kasa dawo da dubu ɗarin mutane yaya zai da miliyan dubu ɗarin abin nan local government ɗin buhari ko ko ko ko area council ɗin buhari ko na ministry ya ake tsammanin zai da su wataƙila sai ya fi rashin imani fiye da wanda ake ganin bai da imani da ya riƙe wannan rashin hankali ne ke damun mutane jama'a talauci ba hauka bane ya kamata mutane su ga taitayin su kuma su san cewa waɗannan abubuwan da mutane suke diba na dukiyoyin al'umma wallahi za su za su rena kansu ranar alkiyama za su rena kansu duk zunubin da zaka yi in ka zama dole sai ka yi zunubi to yi wa Allah shi gafurur rahimun ne da kayi ka tuba kayi nadama kayi istighfari Allah ya ce to shikenan na yafe ma bawana amma fa laifin da kai ma bayi ‘yan uwanka, to adalcin da Allah zai shi ne sai ya fitar musu. Su kuma bayi ranar alkiyama za su yafi ba, saboda lada ya fi kuma muhimmanci ranar alkiyama, ba wanda zai yafi, ba wanda zai ce wato shi kenan don kun zauna tare ko don kamshi ta alfarma ko ya san ka mutumin kirki ne ya kyale maka ba zai kyale ma ba. Dole sai ka sai inna mahiyar hasanatu wa sayyi'at to biye da za a yi karka saki ka je lahira da kayan mutane. Jiya da malam shi ke ga mana wani takhriji da yi. zunubin da baka taba aikata ba sai kai ka wuta kai baka taba shaye-shaye ba amma ka cuci wani dan shaye-shaye baka taba zina ba ka cuci wani mazinaci baka taba cin amana ba ka cuci wani mace amana ranar alkiyama duk wannan zunuban su ja maka wuta ayyukan ka na alkhairi da kai da ikhlasi su kuma ba su ayyukan nan ba kuma ladan ya koma gare su kai ka sha wahala anan kai sallah kai azumi kai aikin haji kai zakka kai sadaka ka bi iyaye sai kuma a dauki ladanka a ba wasu mutane to waɗannan duka malai ya ce lil ma'asum waɗanda suke katangaggu waɗannan tahrimuha duka haramun ne al-ibda wal luhum wan nafs wal amwal dukan su haramun ne hatta yaji al hillu a sai an kai ga sanda suka halasta gare ka in mace ce ka biya sadakinta ko ka ce ta matsayin baiwa in nama ne wanda yake shari'a ta ce halas ne idan rai ne shari'a ta halasta idan dukiya ne ka mallaka fafham ka fahimci wannan hadakallahu ma yumallu Allah ubangiji ya shirye ka ma yumallu wannan karatun ba a gajiya da maimaita shi karatu da kullum ya kamata a yi ta faɗa a yi ta faɗa har ya zauna a kwakwalen saboda muhimmancinsa ina ganin bari mu dakata nan ko na so a ce mun buge ta amma ta ki bugwa so takaitawa aiki sallallahu wasallam ala muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi